yawa don duniya ba ɗaya ba ne duniyoyi na ubangiji masu yawan gaske zuwa komawa wata duniyar da Allah ya tanadar mana wata rayuwar kenan ita mutuwa tashi ne daga wani gida na duniya wannan zuwa gida na biyu shine gidan barzakhu ai in mutum ya mutu ba lahira yake tafiya direct ba ai wata rayuwa ce ta biyu kamar yadda ibn al-qayyim yake faɗa Allah ya masa rahama wannan rayuwa ta barzakhu rayuwar jira ce ita kuma rayuwar barzakhu rayuwar jira ce intizarun fiha lil wusul ila daril akhirah mutum yana jira ne don ya isa gidan lahira duk wanda ya mutu yanzu bai je lahira ba ana cewa dai wane ya tafi lahira amma bai je lahira ba yana gada yana jira lahira ba za a je ta ba sai an kura ƙaho na hisabi shine lahira daga duk wanda ya tafi ya tafi barzaku ne rayuwar barzaku amma dai bahaushe yana cewa dai lahira kurin ya tafi ƙarshe amma ba ƙarshe ba ne rayuwa ce guda uku ya gama ta farko yanzu ya shiga ta biyu Allahu a'lamu da rayuwar da zai a cikin wannan kabari har zuwa lokacin da Allah ya yi abin da ya ga dama da aka duk duniya da aka yi kowa yana kan jira ne kiyama kam ai duk tare ake haduwa rana ɗaya ne za a haduwa yi da aka tashi ne daga wannan gidan ya koma wani gida na jira don ya haɗu da gidan lahira tashi ne daga gida mai karewa zuwa gida mai dawwama tashi ne daga gidan shuka da girbi afwan daga gidan shuka zuwa gidan girbi a nan dai an shuka idan an je kiyama kuma can za a girba ka shuka duk wanda ya shuka ba yana jiran ya girbe ba to duk wanda ya zo lahira duk wanda ya zo duniya to yana jiran kuma ya ga me zai faru me zai girma a gidan lahira tashi ne daga gidan ɗora nauyi da aiki na wahala na duniya wannan komawa zuwa gidan lada ko ukuba ta lahira duk wanda ya aikata aiki misalar zarracin daidai da ƙwayar zarra ina alheri ne zai gan shi duk wanda ya aikata aiki misalin ƙwayar zarra in na shari ne zai gan shi ibnul qayyim Allah ya masa rahama yana faɗa a cikin littafinsa an ruha ya ce ja'alallahu subhanahu wa ta'ala adduru salatan Allah ya sanya gidaje guda uku ne gidajen ɗan adam uku ne ya ce darul duniya ɗaya kenan darul barzakh biyu kenan da na gaya maka wa min wara'ihim barzakhan ila yawmi yub'asuna kaji qur'ani ma cewa wa min wara'ihim أي ومن ورائهم في حياة الدنيا ومن وراء الدنيا برزخا أكوي رايور برزخو إلى za a yi ta jira ila har zuwa yau mai yubu a suna ranar da za a tashe su shine ranar lahira wadarul qarar da gidan tabbata shi kuma daga nan ba a tashi a tafi ko ina inji ibn al-qayyim Allah ya ce a ibn al-qayyim ya ce wa likullin wa ja'ala likullin ahkaman taftassu biha kowane gidajen nan guda uku akwai hukunce-hukunce da kowane gida yake keɓance da shi duniya wannan ta farko kenan akwai hukunce-hukuncenta barzakho ta biyu ita ma akwai hukunce-hukuncenta sai kuma lahira ita ma tana da hukunce-hukuncenta daga nan ya koyan uwana ya kamata mu sani cewa ashe mutuwa tana ɗauke bawa ne daga gidan duniya ta kai shi gidan barzahu kamar yadda ƙura'ani ya ba da labari ba tana ɗauke shi ne daga gidan duniya ta kai shi lahira lahira ta hisabi ba don ba wanda aka fara masa hisabi yanzu sai dai karamin hisabi na cikin kabari hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un har sai mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin su zai ce ya ubangiji da an dawo da ni malam duk wanda ya zo mutuwa ranar da mutum ya ci karo da mutuwa Allah ya mana mai kyau sai ya yi burin da Allah ya dawo da shi wannan duniyan don ya kyautata aikin da ya munanta duk wanda ya gamu da mala'ikan mutuwa zai ce kash ina ma da ina ma da baka dauke ni ba ina ma da za a banni in daɗa komawa na makara ina so in gyara idan baka fahimta ba duk wanda ya zo zai yi da na sani da haka a nan gidan ta duniya a nan ne ake aiki yan uwana a nan ake shuka a nan ake tarawa a nan ake nema a nan ake tattali don gobe wannan rayuwar da kuke ganin mu muna zaune a nan mafarki ne a yanzu din nan a ido na a kwakwalwata in na duba wannan sahun na farko wallahi akwai mutanen da ina ganin su a ido na a yanzu ga su suna zaune ina hudu bannan suna kallo na amma kuma suna kabari in na leka can akwai wanda na san yana zama a gurin nan ya mutu dan uwana ne dan uwanka ne wannan rayuwar kaga mafarki wallahi kamar mafarki take in ka ji mutum in ka ji mutum in ka ji mutum ana rayuwar duniya ne duk ranar da aka tukwikwaye ka aka sa ka a wannan ƙaramin ramin matsatsar ramin wanda bai da daɗi a ranar za ka gane lallai ka yi rayuwar mafarki ka faɗaka karkarab kana ka shirya ka kimtsa wallahi inni laka nasihun amin ine maka nasiha kakka yaudaru da wannan wallahi wasa ne la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi kamathali ghaythin a'jaba al kufara nabatu har zuwa ƙarshe haka Allah ya ta gaya mana amma ba mu faɗaka ba duk wanda ya mai da wannan gidan duniyar ita ce farko ita ce ƙarshe ya karkansa kuma ya yaudari kansa ka yadda ko karka yadda ko ka shirya ko baka shirya ba wallahi ce ka tafi mutuwa tana tare da kowa ka duba qur'ani da yazo magana mutuwa yace kul innal mauta allazi tafirruna minhu ga ya musu ya muhammadu mutuwan nan da kuke gudunta wallahi muna gudun mutuwa tabbas ba ma so ba kun ruga da gudu kun guje ta ba فإنه ملاقيكم za ta riske ku kamar ya za ta riske ku sai ka gama gudu sai ka ganta a gabanka haka malaman tafsiri suka ce shine mulaqikum ka ƙara gudunka kuma haka take kana kinta lokacin da bata son ka sai dai kaurin ka jika ka daga kanka ka ganka a kabari ka ga tukunya a saman ka ko kuma ka ga itace ana cewa man rabbuka wallahi don haka ka gaya wa kanka ranar da za ka ce rabbir ji'un la'alli amalu salihan fi ma taraktu Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhan ila yawmi yub'asun ya Allah da a dawo da ni Allah a dawo da ni mala'iku ku dawo da ni la'alli amalu salihan fi ma taraktu la'allan aikata wani aiki na alheri cikin abin da na bari a'a me yasa baka jin wa'azi da tun da ka tashi ake maka wa'azi ana ta gaya maka Allah kullum fa sai an gaya maka Allah baka farka ba baka yadda ba sai yanzu da aka zo za a dauki ranka ka ce za ka je ka aikata aikin alheri ashe aikin alheri yana da amfani ranar da ka zo ka mutu ko za ka mutu kana so ka koma kai aikin alheri yanzu ko yana maka wahala baka iya yi Allah ce kalla ko mala'ika ce kalla me kalla ba sai na fassara maka ba bai zai yi ba an gama kalma ce kawai shi bawan yake fada kana dai fadanta bayan mutuwa akwai barzahu rayuwar barzahu ila yaumi yubasun za a yi ta zama za a yi ta jira za a yi ta dako za a yi ta za a yi ta za a yi ta ila yaumi yubasun izuwa ranar da Allah zai tashe su zai tashe su kiyama ai an ce da kiyama kiyama saboda komi a tsaye ake ai shi sa aka ce yawmul kiyamati ranar tsayawa ai a tsaye ba zama sai an shekara arba'in Allah zai banza da mutane ya ƙi kula su ubangiji ya yi fushi irin fushin da bai taba yi ba ya jira ku kun gama rayuwar duniya kun yi abin da kuka ga dama kun kashe wanda kuka ga dama kun ci mutuncin wanda kuka ga dama kun ci haram kun yi zalunci kun yi ta'addanci ka yi abin da ka ga dama ba wanda zai hukunta ka ko ba isa hukunta ka ba to yau ranar tashin kiyama ne Allah zai ce wa bawa ranar tashin kiyama alam taqra qawli maliki yawmiddin bawa baka karanta ba fadata da nake cewa maliki yawmiddin baka karanta ba ka manta baka karanta maliki yawmiddin ba Allah zai ce ana al-malik ana al-malik ni ne mai mulkin ai wa hadha yawmuddini yau ita ce yawmuddini in baka santa ba wa ma adraka ma yawmuddin yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin da kai da Allah kuke magana laisa bainaka wa bainahu turjuman ba mai tarjama ba mai tafinta inda bawa yana tuna mutuwa a rayuwarsa yau da gobe da bai miƙe kafa ya rashin hankali ba da ya san cewa duniya wallahi ba ta da daɗi Allah ce za a tashe ku ya ku uwana ita mutuwa maudu'inta topic ɗinta kariha abu ne da ba a so wallahi ni ma da nake magana nan wallahi ba na so Allah ya sani amma ya zan yi ba daɗi labarin mutuwa ba daɗi in aya ce ka karanta dole ka karanta ta a haka ka yi bayanin a haka amma ba daɗi ba ne ba abun murna da farin ciki ba ne muzaj mai girgiza mutane da kada hantarsu lamarin mutuwa baya taimaka maka ita tunaninta sai ka yi imani da gaske shi ne za ka takure ranka ka rinka tuna mutuwa wallahi amma shi da ka tuna zai ce kai bari kana fara tunanin ce bari sai maza sai ka maka tunanin wani abu saboda wai ka samu sauki labarin mutuwa ba a so li'anna al'insana bi tabi'atihi yakrahu al-maut ɗabi'ar ɗan adam bai son mutuwa wa yuhibbul baqa wa yuhibbul haya dan adam yana son wanzuwa yana son rayuwa malam Allah da kansa a cikin Qur'ani ya sifanta mutuwa cewa masifa ce fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di salah musibatul maut Allah fa da kansa yace sai masifar mutuwa ta same ku kai masifa Allah ce masifar mutuwa ta same ku a cikin ahadisul fitan riwayar imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan duniya ta zo ƙarshe in kowa ya kusa mutuwa yanzu mahabata ينزع الله المهابة من قلوب أدوبكم ويجعل في قلوبكم الوهن Allah zai cire kwarjininku ko musulmi daga zukatan abokanan gabanku duniya ta zo ƙarshe da a farko kafirai suna jin nauyi suna jin tsoron musulmi saboda sun kama addini saboda musulmi sun rike gaskiya saboda musulmi sun rayu akan alkur'ani sun rayu akan addini amma in duniya ta zo ƙarshe ana yakar addini ana koran addini ana fada da addini musulmi suna kin addini mun kasa aikata addini a cikin gidajenmu a masallaci ma muna kin addini muna kin aikata addini a rayuwarmu mun kasa aikata addini to wannan kwarjinin kuɗin da girman ku da wanda ba musulmi ba suke gani sai ya fita daga zukatan ku sai su rena ku ba sai na yi sharhi da bayani ba yanzu sannan kuma zai sanya alwahan mai alwahan zai sanya alwahana a cikin zukatanku a'a sabai suka ce wa malwahanu ya rasulullah menene alwahanu yace hubbu dunya wa karahiyatul maut tsabar bala'in son duniya son duniya son duniya da kin mutuwa sai an maka fashin baki yau a'a me son duniya ba ta samu ba abinda ba a yi wanda wanda kake tsammanin mai tsoron Allah ne in ya tafka maka wani abin sai ka kasa bacci akan duniyar nan wannan duniyar wahalalliya da take wahal da mu to Allah zai jarrabi musulmi da bala'in san duniya musulmi me ya kai shi san duniya tunda akwai lahira an tanadar masa to ai ya bar Allah tunda ya bar Allah sai a jarrabe shi da bala'in san duniya yau ga tanan kuna gani yadda ake yin san duniya kuna ganin abubuwan da ake na san duniya kuna ganin mu'amalar da ake ta san duniya ana bala'in santa kuma ba a so a mutu wa yake son mutuwa na Allah ma mai bin Allah yana jin tsoron ya mutu ballantana mutumin banza ka kula ɗabi'ar mutuwa ita ce alkulliyatul mutlaqa mutuwa ita ce duka gaba daya kawai ka san mai duka duk kana mutuwa ɗaf kamar wuta ta ɗauke wallahi kowane ɗan adam sai ya ƙare Allah ya ta gaya mana akan mutuwa kullum an alaiha fan duk wanda yake alaiha alaiha ita wa ƙasa bayan ƙasa duniya fanin me fan daga alfana'u ne ƙarewa wallahi sai kowa ya ƙare kai ba kowa mutum ba komai sai ya ƙare ko gida ne nan ka gina shi shekara kaza da kansa za ka ga yana ramar mashi yana zubewa kaga wannan karfen ka gan shi kar ka masa komai ka bar shi kun kar ka ce mai komai na rantse da Allah akwai shekarun da za su zo in ka taba shi da kansa zai rugurguje wani abu sai ya same shi ya lalace fan fan komai sai ya kare Allah shi kadai tabaraka wa ta'ala shike da daimuma Allah ya ce annabi innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama mayyitun zaka rasu zaka mutu wa innahum mayyitun kuma wallahi su ma sai sun mutu akwai wani bayani wai da kake nema bayan wannan ayar ni ban san wace kalma zan gaya maka akan tabbacin faruwar mutuwa ba bayan innaka mayyitun wa innahum mayyitun ban san ta ba wallahi amma ina da mantuwa kai ma kana da mantuwa lokacin da wane ya mutu muka je binne shi duk muna cikin firgici da damuwa Allah kaɗai ya san abin da ke cikin zukatanmu amma da mun binne shi mun dauna mun shiga kasuwa mun shiga makaranta mun shiga kaza mun shi mun manta sai mu koma mu ci gaba da aikata barnar da muke yi wannan dan uwanka fa malam yanda kake bala'in son duniyar nan baka so ka mutu shi ma fa haka kwatsam malam malamai suka ce mutuwa ko kamar mafarki ne kaga mutum yana mafarki kawai zai ganshi yana cin wani yanayi ko to kawai wallahi kana kwance kawai sai ka kamar idan ka rufe yake kamar a haka ne kai kokarin ka farka wallahi sai ka gara sai ka ji ana cewa ai ai rayuwarka ta gare ai duniya ta gare duk wanda i mutu haka yake farkawa bai so sai ya sai ya gaya wa kansa ya ce a'a ya duniya ta gare yanzu har na zo har na zo wannan rayuwar ya yi ƙoƙarin ya dawo ƙala rabbir ji'un bai zai dawo ba to a lokacin za a fara buga wa mutum lissafin abin da ya aikata innaka mayitun wa innahum mayitun Allah ya dada gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don shi ya fi ƙaunarsa wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda kafin kai ya Muhammadu ba wani bashar ba wani mutum da muka rubuta masa muka sanya masa al khulda dawwama أفإن مت فهم الخالدون إذا كي كمتوا كبر الدنيا يا محمد سور متاني سنة تمانا ذا دوما أي تند النبي يبر الدنيا زنشي يا قاري والله mutumin da ya fi kowa muhimmanci ya rayu a bayan ƙasa shine annabi Muhammadu alaihi salatu wa salam amma ka san duka shekara nawa Allah ya bashi 63 muna son sa muna kaunar sa duniya tana son sa yana cikin tsakiyar ganiyar aikin sa da da'awar sa Allah ya ce masa lokacin ka yayi in har annabi ya bar duniya akwai wani mutumin da yake tunanin zai dawama ita fa mutuwa fa hanya ce da kowa sai ya bi ta ba wanda ya ce tsallake tamanna unasun an amuta wa in amut fatilka sabili lasafifa bi awhadi wani yace wasa wasa ta burin na mutu na mutu yace wa in amut to in na mutu fa yace wannan hanya ta ce ba lasafiha bi awhadi ba ni kadai ne zan bi wannan hanyar ba kuna mun dariya in mutu kuna fatan na mutu kuna kaza kuna kaza yace hanya ce ba ni kadai zan bi ta ba wallahi kowa sai ya bi ba kana murna ko kana dariya wani ya mutu ba kai ma kana hanya wama ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fa hum al-khalidun tambaya ne in har annabi ya mutu su suna dawama akwai mai tabbata akwai mai wanzuwa akwai dan har abada wallahi babu shi la bishiya wala itace wala karfe wala kaza wala wala wala babu shi mai dawama ana wala kowa sai ya tafi kai dai kai ta roƙon tafiya a sa'a kuma abin tausayi malam ba a shawara da kai in ka zo za ka tafi ba rashin lafiya ke nuna za ka mutu yanzu ba wani yau shekararsa 60 bai da lafiya kuma ya ki mutuwa bai mutu ba lokacin su bai yi ba cuta ba ita ke kashe mutum ba ajali ne ƙarfi da jin kazar-kazar ba shi ke nuna cewa za ka daɗe ba nawa aka ɗauki ransu da ƙarfinsu nawa ne yarinta ba shi ke nuna cewa ba za ka mutu ba jarirai nawa aka kashe wani ma ko ya sha iskan duniyan ma mala'ikan mutuwa bai bashi ba yana cikin cikin mahaifiyarsa kwana ɗaya za a haife shi kai awa ɗaya kafin a haife shi da ransa ana ƙoƙarin haihuwarsa mala'ika ya ce lokacin da Allah ya rubuta maka ya ƙare haka ya mutu kullu nafsin da'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'a Allah ce ya ku bayina da kuka yi imani ƙasata tana da yalwa fa iyaya fa'budun ni kadai ku bauta mini ni kadai in ji Allah kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta dandane mutuwa summa ilaina turja'una su biyu ne ayoyin irin wannan a cikin alqurani wacce ta farko suratul anbiya'i wannan ta biyu suratul ankabuti dukkan su kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin da'iqatul maut wannan ma kullu nafsin da'iqatul maut wacce ta farko ta anbiyayi kullu nafsin da'iqatul maut sai ce wa nabluukum bisharri wal khairi fitna ya ƙara wannan yace wa ilaina turja'una ita kuma wannan ta ankabut summa ilaina turja'una duk sakon iri ɗaya ne ga ta ukunsu ta ƙarshe kullu nafsin za'iqatul maut amma ita ta sha bamban da guda biyun da ƙarin wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur bambancinta da su babu ilaina turja'una summa ilaina turja'una maganan za ku koma amma daga ƙarshe Allah ya ce rayuwar duniyan nan wani rayuwa ne gajere mata ka san mata wani ɗan jin daɗi ɗan gajere gurur mai ruɗi Ali bin Abi Talib ya ce ya duniya gurri gairi ya duniya ki ruɗi wani ba ni ba yace tallaqtuki salasa na sake ki sake uku in ji aliyu ya ce sai dai ki rudi wani ba ni za ki ruda ba na miki saki saki uku bayan allah magabata gudun duniyar suka yi ta zo tana bin su suna gudunta sai allah ya ɗaukaka su likulli ajalin kitab ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم إن أجل سيازو أجل أجل أجل أجل لا يستأخرون ساعة الله بيجين كرتا مسكودا ساعة ونلوكتي wala ya sakdimun adalcin Allah kuma zai ɗauko ka lokacin mutuwar ka bai yi bai sa ka mutu a'a amma kuma in lokacin ka yi ko waye kai ko mai ka mallaka ko yaya kake ko da daɗi ko ba daɗi to ba za a jinkirta ba sai an tafi da kai yan uwana musulmi mutuwa dole ne hatmun lazimun kuma ba a iya gudun mutuwa da arne da kafiri da musulmi da mushiriki da fasiki da dan bid'a da mai tauhidi da kowa wallahi sai ya mutu an ruwaito haruna rashid haruna rashid kun san haruna rashid rahimahullah yana ta ciwo ya ta jinya aka kira likita kullum sai ya zo ya masa magani ya ga cewa kullum likitan na yana masa magani abin nan baya canja malam idan ajali ya zo ko duk abin da likita zai wallahi ba zai rage maka mutuwa ba kuma wallahi likita bai sai kara maka kwana ɗaya biyu ba malam duk ciwon da kaga an yi an yi an yi ana tai sai karuwa yake ana tai sai karuwa yake ku fara bashi kalma ku fara bashi kalma to na tsaye ma na zaune ma na tafiye ma ya mutu ballantana wanda ake ta jinya haruna rashid ya ga ana ta fama ya ce inna tabiba bi tibbihi wa dawa'ihi ga likita yau da likitancinsa ga tarin maganinsa ya ce la yastati'u difa'a nahbin qad ata bai isa ya kare ni daga abin da yazo zai fiske ni gashi yazo ma'ana yana nufin bai isa ya hana ni mutuwa ba ga likita ga ilimi ga likita ga magani la yastati'u difa'a nahbin qad ata ما للطبيب يموت بالداء الذي هارون الرشيد yace me yasa likita yake mutuwa da ciwon nan da kad kana yubri'u mislahu fi ma mada yayi tawarkar da irin wannan ciwon da yawa da yawa fi ma mada cikin lokacin da ya gabata me yasa likita yake mutuwa da ciwon ciki alhali ya warkar da mutane a ciwon ciki me yasa likita yake mutuwa da ciwon koda alhali ya warkar da mutane da ciwon koda me yasa likita yake mutuwa da zazzabi alhali yayi ta warkar da mutane daga zazzabi matal mudawi wal mudawa wallani me magani likitan ya mutu wal mudawa da wanda aka masa magani wallazi jalaba dawa'a wa ba'ahu wa man ishtara da wanda ya dauko maganin da wanda ya kasa maganin ya sayar da wanda isayar da maganin duk sun mutu in ji harun rashid ibn al-imam al-hassan al-basri rahimahullah yake cewa ina tunatar da ku in ji al-hassan al-basri ya ce babu wata rana guda ɗaya ya ce wallahi mala'ikan mutuwa sai ya yi zagaye a kan gidanka sau uku babu wannan ranar ya yake yi allahu alam ya yake ɗaukan mutuwanka aika yadda za ka mutu ko ya yake zuwa gidan kowa da kowa Allahu alam mun dai an gaya mana mun yi imani kuma mun yadda ce wallahi kullun sai ya zo sau uku gidan kowa ya tasaffahu kulla baitin salasa marrat yana bincika kowane gida sau uku yake zuwa ya je dawo akwai aiki akwai cika aiki mala'ikan mutuwa yace yana shiga gida idan ya tarar da wani a cikin gidan nan arzikinsa ya kare istawfa rizqahu kun san jama'a duk wani arzikin da Allah ya tanadar maka ya riga ya rubuta adadinsa da yawansa wanda zaka ci da wanda zaka ajiye da wanda zaka gina da wanda zaka hau da wanda da wanda da wanda duk abin da zaka yi gaba daya akwai lokacin da zai kare gaba daya me zai kare ba duke ce za ta kare ba za a ganta ba a'a cinta ne zai kare ga abincin nan ba za ka ci ba dan an gama arzikinka da za ka ci ya kare ruwa ita baka yana zubowa dan iya adadin ruwan da aka ce ka sha ya kare me kake jira numfashinka ne kawai da aka lissafa maka bai kare ba shine kake ta rakawa yace duk wanda ya samu arzikinsa ya kammala wan qada ajaluhu kuma ajalinsa ya kare ka bada ruhahu kawai sai shi bani ranka kaf sai zare ran ya zo a hadisi idan aka mutu gaba daya a duniya kowa ya kare zul jalali wal ikram shi ya saura sai mutuwa ita kadai ta saura sai Allah ya jiyo kan mutum ya ce yake mutuwa to saura ke saboda na yi alkawari kullu man alaiha fan duk wanda yake kan bayan ƙasa sai ya ƙare komai zai ƙare ƙarƙar kamar yadda da duniya ba kowa sai Allah to za a zo a yi wannan lokacin da Allah ya ƙarar da kowa aljabbaru almaliku alkawai almayitu almumitu zai ce sauraki ni kuma ya Allah yaya za a yi Allah zai ce ɗauki ran kanki da kanki mutuwar za ta yi ƙaraji za ta ciri ranta sai ta ce kash da na san haka fitan rai yake da ciwo da na sauƙaƙa wa mumini lokacin da na zo zai da shi haka mutuwan nan za ta yi ƙara ta faɗi ta mutu waye saura maliki yawmiddin maliki yawmiddin Allah ya san wani lokaci zai bari sai kuma ya tayar shine ila yawmi yub'asun me yub'asun ai za a kwanta ne ai za a mutu ne gaba ɗaya ai to sai kuma a tashi mutane yace idan Hassan Basri yace idan Allah ya karbi ran mutum mala'ika ya karbi ran mutum kawai sai iyalansa sai su zo su rinka ran na tubuka suna kwalle kuka an zare dan ne ai ya ga mala'ikan mutum ai duk wanda zai mutu sai ya ci karo da mala'ikan mutuwa ai da shi da masu taimaka masa qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum malakul maut alladhi wukila bikum malakul maut mala'ikan mutuwan da aka wakilta shi akan ku zai zo kanku shine zai dauke ku sai su yi ta kuka ya ce a lokacin mala'ikan mutuwa zai kama ƙofar gida zai tafi da rai a hannun shi zai kai wajen Allah tabaraka ta'ala ta hanyar da ta dace sai ya rike ƙofar gida sai ya juyo sai ya kalli mutanen gida sai ce wallahi ma akaltu lahu rizqan wallahi ko mutanen gida ban ci arzikin wannan mutumin da ya mutu ba ban ci ba ba abin da na ɗauka a tattare da shi sai abu ɗaya da Allah ya turo ni shine mutuwa rai wallahi na rantse muku da Allah ban ci arzikinsa ba wala afnaki lahu umra yace wallahi ban karan masa da rayuwarsa ba in ji mala'ikan mutuwa kuma ban nakase masa ban tauye masa ajalinsa ba ba abin da ne ko ɗaya aiko ne aka yi lokacinsa ne ya yi ya ce wa inna li fikum la'audatun ba da auda kuma ina shaida muku ni tsakanina da ku zan dawo zan daɗa kuma dawowa zan daɗa kuma dawowa hatta har sai la ubqi minkum ahadan gidan nan na karar da kowa ku yi hakuri da ni zan yi ta zuwa ina dawa sai na karar da kowa a gidan nan ba ka binne babanka ba ba ka binne babbanka ba ba ka binne kaza ba wallahi gidan nan sai kowa ya kare jaririn da yake gadan bayan uwarsa shi ma sai ya kare haka imam al-hasan al-basri ya fada yace fallahi fallahu wallah na rantse muku da Allah wallahi law yarawna makamahu wa yasma'una kalama da suna ganin zuwan mala'ikan mutuwa kuma suna jin zancen mala'ikan mutuwa a wannan lokacin yace wallahi da sai sun gudu la duhilu an an mayyitihim da sai sun gudu sun tafi sun bar mamacin nasu duk kowa gudu zai ya bar mamacin ma in ya ji labarin mala'ikan mutuwa za su yi wa kansu kuka yan uwana lamarin mutuwa da sanin labarin mutuwa a islam a musulunci wani abu ne na larura don shi zai taimake ka ka rinka mutunta kanka suka ce tazakkurul mutu fihi ihtiramul insan li nafsi mutum zai mutunta kansa zai taimaki kansa wannan naman jikinka da gangan jikinka kaka bari ya ci wuta taimaki kanka ka tuna zaka mutu akwai lokacin da zai zo ya riɓe ai maka lissafi yace kuma akwai kwadaitarwa akan shiri akwai kuma kira zuwa ga yiwa Allah bauta duk wanda ya tuna mutuwa zaka ya dage da ibada da bautar Allah sannan zai sa mutum ya gyara kansa ya kula da dukiyarsa ya kula da 'ya'yansa ya kula da iyalinsa ولا يكون لديه إذآن إلا لله عز وجل بذين ميك أو يابسيق الله شيشي كري تبارك وتعالى ولا يكون عنده خوف إلا من الله mutum zai wayi gari baya jin tsoron kowa sai Allah wajibi akan mumini yayi shiri mu kimtsi mu shirya mu kimtsa ya ayyuhal ladina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullah inna allaha khabirun bima ta'malun ولا تكونوا كالذين نسوا انفسهم فانساهم من نسوا الله فانساهم انفسهم kakku zama irin mutanen da suka bar Allah Allah ya bar su ya mantar da su kansu ku yi aiki ku yi tanadi abinda ka san dole sai ka yi shi magabartar ku ta cika shekara ɗari ana binne mutane a can ta cika an buɗa ta cika an buɗa yau ka je jana'iza gobe ka je jana'iza wallahi jibi jana'izar ka za a ji duk wanda ya kyautata zaton ka ga Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin da yake da lafiya yana cikin wadata to ya yi shiri don gamuwa da Allah tabaraka wa ta'ala to shi ma Allah zai tuna da shi lokacin da yake cikin matsi yake cikin kunci Allah zai zama tare da shi kuma Allah zai sauƙaƙa masa zai taimake shi ya jibinci al'amarinsa ya tabbatar da shi akan tauhidi zai gamu da Allah Allah ya yarda da shi amma duk wanda imanta mutuwa baya son labarin mutuwa bai yarda da ita ba bai aminta da ita ba baya so aka sa masa son duniya aka sa masa ƙaunarta to shikenan lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo zai yi nadama zai da na sani kuma Allah tabaraka wata'ala zai jefa cikin bakin cikin da bai taba shiga ba a lokacin zai yi damuwa zai shiga kuma damuwa da ƙarshe abu abdurrahman sulami yake cewa ana yi wa mutane albishir karku kada jikinku ya mutu akan wannan hudubar ga albishir a ƙarshe ga mai rabo abu abdurrahman sulami yake cewa da ya zo zai mutu aka ga zai mutu ana kuka sai ce a yaya ba zan yi tsammanin alheri ga ubangiji na ba ni da na shekara tamanin ina azumin ramadana ya ce duk falalar ramadan shekara ta tamanin ina azumin ramadana ai ina kyautata Allah zato insha Allah Allah zai min rahama kaga wannan da daɗi in ka tuno kayi ramadan guza kaza kuma an ce ana yafe mutum laifi a ramadan to wannan kuma tama ne to amma gawa ga wanda ya ramadan din abubakar ibn ayyash yace wa ɗansa lokacin da ya zo mutuwa a tara Allah ya bayu li abika uban ne yake cewa ɗansa ya yi gaɗan ya yi tagumi ya ce kai yaro kana tsammanin ubangijin nan zai tozartar da shekaru arba'in da babanka yana sauka ƙur'ani shi wannan abubakar bin ayyash yana gaya wa ɗansa shekara ta arba'in ina sauka in sauke ƙur'ani in sauke ƙur'ani wannan fa in duk shekara ya yi sauka ɗaya kenan amma yana nufin a shekara arba'in daga nan zuwa shekara arba'in wuridinsa shine ya yi ƙur'ani ya dawo ya sauke ya yi ƙur'ani ya dawo ya sauke sai ya ce ɗansa lokacin da zai mutu kana tsammanin da kuke kukan zan mutu kuna tsammanin Allah zai tuzartar da wannan shekara arba'in da nan ina sauka ƙur'ani ya ce wallahi ina kyautata Allah zato sai ƙur'ani ya cece ni Adam ibn Abi Iyas wannan ka rike sunan shi ka san me ya same shi yana cikin bargo yana rawar zazzabin mutuwa billahi alazim yana cikin bargon nan sai da ya sauka qur'ani yake ta karantawa yana gama sauka ya fadi ya mutu yace muhabbi lak ya qur'ani ya Allah da son da nake maka ya ubangiji don Allah don son da nake maka don Allah ka sauƙaƙa mini wallahi kai ga ubangiji yace kuntu u'minuka li hadha al-yawm saboda wannan rana ta mutuwata nake tsammanin ka ya ubangiji kuntu arjuka la ilaha illa Allah ina roƙonka ina fatan zaka min taimako la ilaha illa Allah summa qudiya yana cikin wannan magana fat sai ya fadi ya mutu Adam ibn Abi Iyas Zakariya ibn Adi ya daga hannunsa yazo zai mutu ana kuka iyali suna kuka yace ya rabbi allahumma inni mushtaqun ya allah ina shauqin ilaika mushtaq ina fatan in gamu da kai ya allah abinda kace nayi nayi kokari na kokarta nayi ni fata nake na gamu da kai ya ubangiji abdus samad wani babban malami ne zahidi mai gudun duniya da yazo zai mutu yace sayyidi ya shugabana ya mahalicina ya allah nayi tanadinka na yi shiri don gamuwa da kai ya ubangiji in ka karar da ni ina fatan ka cika min kyakkyawan zaton da nake maka imamu qatada yace a lokacin da Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yace Allah zai bashi mafita a rayuwarsa ta kabari a rayuwarsa ta lahira duk mai tsoron Allah a ana yi masa albishir in ya zo in ya mutu Allah zai bashi mafita zaid bin aslam innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu da Allah ya faɗa yace tatanazzalu alaihimul mala'ikatu da Allah ya faɗa Allah ta khafu wa la tahzanu da Allah ya faɗa mala'iku da suke sauka suna cewa kar ku ji tsoro kar ku yi bakin ciki yace wannan bushara ce ake yi wa mai imani inda mautihi duk mumini idan ya zo mutuwa ana karanta masa wannan ko mala'iku suna masa bishara sabitul bunani ya ce labari ya zo mana cewa mumini in Allah ya tashe shi daga kabarinsa mala'iku za su zo wanda suke rayuwa da shi a duniya guda biyu za su ce ya kai mumini la ta khaf la tahzan muminai mumini mala'ikun da suke tare da kai guda biyu za su ce da kai karka tsorata karkai bakin ciki wallahi kawai sai sai tsoro ya fita a zuciyarsa sai bakin ciki ya gudu daga gare shi su ce ai kai aikin alheri ai mu shaidu ne da haka tsoron lahira firgicinta da damuwa kada ka tsorata kada ka firgita muna maka albishir yau kana cikin farin ciki yace wallahi mumini bai zai mutu ba face sai ya samu hasken rai ranar da ya mutu na haka wannan abun albishir ne ga masu imani Allah ya samu cikin masu imani Allah ya ji kan mamatanmu Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya ji kan malamanmu a wannan sati da gabata mun yi rashin ɗaya daga cikin manya-manyan malamai masu da'awa na ahlus sunna a wannan gari namu na Kano shine Sheikh Dr. Abdullahi ibn Muhammad a yan kaba Allah ya masa rasuwa mautul fujua za a ce tunda yayi duk abin da ya kamata ya yi ne yayi sallar azhar jiya ya je taro jiya ya yi magana da iyalinsa jiya ya yi kaza ya yi kaza yana cikin attahiyatu lillahi yana sallah Allah ya ɗauki ran shi Allahu akbar kaga bishara ko ni shaida ne wannan bawan Allah muna tarurruka na da'awa duk abin da ita so a garin nan Dr. Abdullahi yan kaba wallahi ya bugo malam ai hudu ba akan kaza malam ya kamata mu yi taro anan hanan din nan kafin a rushe ta anan muke taro mun sha kai karfe 12 na dare ya tafi yan kaba amma in mun zo mun yi sallah azhar ko la'asar to yana da yawan nafila ni ina tuno wannan da aka ce ya mutu yana tahiya to ina tuno malam abdullahi yan kaba da yawan nafila mutum ne mai yawan nafila ka duba inda Allah ya girmama shi malam yana attahiyatu lillah tab Allah ya dauki ransa irin wannan mutuwa ai abin nema ce in mutum zai mutu yana cikin ibada bushira ce albishir ne Allah ya masa rahama Allah gafarta masa tsohon shugaban ƙasar mu da ya rasu Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa Alhaji Aminu dan tata shi ma da ya rasu Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa wani babban malami a ƙasar Saudiya Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali shi ma ya rasu Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa da sauran manya-manyan mutane da Allah ya musu rasuwa a wannan ƙasa da ba sai na ambace su ba duka da wannan mumbari muna musu addu'a Allah ya fi musu Allah ya sa yan aljanna ne Allah ya ji kansu Allah ya manta da kurakuran su ya kyale kurakuran su Allah ya ba su rahamar sa da jinkayin sa mu kuma Allah ya sa mu cika da imani wa kuma ila salatikum yarhamkumullah